بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوا هنا نظام متاهي سكين هلية الطالب العلم التحلي بالعمل إن أبدا يا الفصل السادس فصلنا شدة attahalli bil amal yin kawa bil amal da aiki bayan ka sami ilimin kuma ka kawata shi kawashi shine yin aiki da shi ladabi na 44 min alamatil ilmin nafi ina daga cikin alamu na ilimi mai amfani tas'alu ma nafsika an hazzika min alamatil ilmin nafi ne ka tambaya game da rabanka menene rabanka da alamomi na ilimi mai amfani wahiya su ne kenan nan gurin abubuwan da zai zano shine suke nuna cewa su ne suke nuna cewa iliminka mai amfani ne wannan abubuwa guda shidda na farko al'amalu bihi yin aiki da shi na biyu karahiyatu tazkiya kin tsabtacewa a rika yaba ka ana yabanka wannan ka ki wal madahu da yabo takabburu alal khaliq da girman kai da halittu duka wannan ilimi mai amfani na uku takasuru tawadu'uka a same ka da kaskantar da kai kullu mazrata ilimin duk lokacin da ka kara ilimi saboda duk lokacin da ka kara shi zai bayyana maka cewa kai jahili ne kamar da alimamu shafi'i yake faɗa ce duk lokacin da zan ƙara ilimi kullum ilimin yana bayyana mini cewa ashe ban san komi ba na hudu alharbu min hubbi tara'us ka rika gudu game da san shugabanci wa shuhura da neman shahara wa duniya da neman duniya da iliminka na biyar hajjuru da awal ilimi ka kaurace ma da awar ilimi ka yi ta da auku ne masu ilimi ko ne masana dukkan nisanci wannan na shidda isa'atu zannabin nafs ka rika munana wa kanka zato wa ihsanuhu bin nas ka rika kyautatawa mutane zato tanazzuhan an luqi bihim kaba da tsabtace kanka kakace mutuncin su wa kana abdullahi ibn bukai da zaman ma'ana idan ka yi ilimi dan ka san wani abu sauran jama'a duk ka rika ganin yan wuta ne kai ne kai ne ka tsira وقد كان عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك ya kasance idza zikira akhlaqu man salafa idan an ambaci ɗabi'un magabata yunshi da sai yayi waƙe ya ce la ta'aridan na bi zikirin nama a zikirin himalaysa sahihu iza mashakal adi in an kawo zu ambatan magabata sai abdullahi ibn mubarak ya ce la ta'aridan na bi zikirin ma a zikirin in ana ambatan su ku bar ambatan mu laysa sahihu iza masha as sahihu shine lahiya iza masha in yana tahiya laysa kal adi ba kamar gurgu yake ba su masu tahiya ne da kafar su mu guragu ne ku bar jera mu da su wajen tahiya na arba'in da biyar zakatul ilmi kaga yadda Allah ya bashi ilimi Abdullahi ibn Mubarak Allah ya bashi da ilimi da dukiya da infaki da ciyatarwa ga jihadi duk wasu kohuka na alkhairi ya tattare su da ilimin da karantarwa kuma da zuwa jihadi su ne gaba kuma an tashi ciyatarwa su ne gaba zakatul ilmi zakka ilimi yace addi zakatul ilmi ka rika bada zakka ilimi sadi'an bil haqi kana mai tsaga gaskiya ammaran bil ma'ruf kana mai yawan umarni da kyakkyawa na ha'an anil munkar mai yawan hani game da mummuna muwazinan bainal masalih wal madar kana mai aunawa tsakanin maslaha da cutarwa nashiran lil ilmi kana mai yada ilimi wa hubbun nafi da san amfanar da jama'a da al'umma da iliminka wa bazlul jahi da kuma ba da daraja wa shafa'atul hasana da musulmi da kuma yin kyakkyawan ceto ga musulmi fi nawa'ibil haqqi cikin abubuwa na gaskiya wal ma'ruf da kyautatawa daga abi huraira Allah ya da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mata ila insanu idan mutum ya mutu in qada amaluhu aikin shi ya yanke illa min salasin sai na abu uku sarkatin jariya sarka mai gudana ai ilmin yuntafa au ilmin yuntafa bi ko ilimi da ake amfanuwa da shi awwaladun salihun yad'u lahu ko kuma da na gari wanda zai rika mishi addu'a wanda musulmi ya addu'a shi qala ba'du ahlil ilmi wasu daga cikin malamai suka ce cikin tazkiratu sami wal mutakallim na ibnu jama'a wanda mun karanta shi suka ce hazihi salasu la tajtami illa lil alim al bazil li ilmihi wannan abubuwa guda uku da aka zano bas su tattaruwa sai ga malami kuma mai bada ilimin shi fa bazaluhu sarqa bada ilimin shi sarka ne yan tafi ubayan da ana amfanuwa da wannan ilim kaga na farko da aka ce sarka jariya ilimi sarka jariya ce wal mutalaqi laha ibnun lil alim kuma wanda yake amsa ilimin ma matsayin danka yake fi ta'allumihi alai wajen neman ilimin duk wanda yake neman ilimi kamar yadda ya zo cikin ta'alimi cewa man allama ka harfin fi'lin fa huwa abuka fi din duk wanda karantar da kai harafi daya to matsayin ma'aikin ka yake a addini kenan idan malami ya yi kokarin watsa ilimin shi to wannan abubuwan guda uku na izamatar insan in ka da illa min salasin to salasin yin duka zasu tattara ga malami sarka jariya ba wanda ya shi ba da sarka jariya shine ilimin nashi au ilimin yin tafa'u bihi kuma gashi ilimin waladun salim kuma ko bai da ɗana cikin shi duk wanda ya dau ilimin shi matsayin ɗan shi yake ya ce faharis ala hazil hila hiliya to kayi kokari akan wannan ado fa huwa ra'asu sabarati ilmika wannan ita ce shugaban wannan amfanin iliminka ya ce wali sharafil ilmi saboda daraja ta ilimi fa innahu yazidu bi kasratil infaq shi yana karuwa ne in ana bada shi wa yanqus ma al ishfaqi kuma yana raguwa idan kana ketar bada shi wa afatuhul kitman alluba shi ita ce boyewa shi ya zamana inda yafi sauran abubuwa na duniya an kuɗi ne ana bada suna rage a zahiri to shi kuma ilimi a zahirin ma kana bada karuwa ce kenan duk abin da zaka bada ka faɗe shi so ɗaya so biyu so nawa zai kasance ya zamana a bakin kamar ka har da ce shi kenan kai ma kanka ne kake taimaka ma ya ce wala ta hamilka da'awa fasadun zamani kada da'awar cewa zamani ya lalace wa galabatul fusaka da fasikai sun hilin jayi wa da'afu ifadatin nasiha da kuma raunin fa'idan nasiha an wajibul ada'i wal bala kada kai rauni wannan hana game da sauke wajibin badawa da isar da sakon Allah kamar wannan zamanin namu ga cewa a shararu sun hiyawa fasikai sun hiyawa wa'azin ma in zaka da karantarwa ba kai ba wani amfanin da zai ga da kai kwancinka ya ce fa in fa'alta idan ka haka fa hiya fi'latun yasuqu alaiha al-fusaqu zahabul ahmaru wannan aiki ne wanda su kuma fasakai su iya bada zinare ma akan wannan kan ku malamai ku rihe bakin ku su bada zinare ma da mawaka da yan badala sai su dan ku yi shiru su wannan su ta ta hiso suka hiso amma alal akalli ko bu su dauka ba su ji ko ina kullum malamai suna ta musu raddi suna ta bayyana wannan insu wulakancin su to wannan kadai bakanta musu rai yace liyatim lahum al-khuruj ala al-fadila wa rafu liwa'ir razila dan saboda su samu damar huta daga duk wani aiki na farala kuma su ɗaukaka tuta ta kaskanci aikin su na kaskanci da wulakanci da suke yi su ta hutawa suna watsa shi suna nashara shi na 46 izzatul ulama karancin malamai wahalan malamai yace at-tahalli bi izzatul ulama izza ta malamai kai buwaya ta malamai kayi ado da buwaya ta malamai siyanatul ilmi saboda kiyaye ilimi wa ta'zimihi da girmama shi wa himayat janabi izzihi da kuma kokarin kiyaye bangare na daraja ta ilimi wa sharafihi da mutuncin shi kada ya zama na Allah baka ilimi kuma kana zub da mutuncin ilimi da darajar malami wa bi qadr ma tabzuluhu fi haza yakunu al-kasbu minhu wa min al-amal bihi yace daidai gwargwadon abin da zaka bada na ilimin to yadda zai kasance sana'a daga gare shi wa min al-amal bihi da kuma aiki da ilimin matukar malami ya kiyaye darajar ilimi ya kiyaye mutuncin ilimi to daidai gwargwadon yadda zai kasance Allah maɗaukin sarki ya sa wanda ke kusa da shi wanda ke tare da shi za su yi ƙoƙarin yin aiki da ilimin da kuma kwatamta amma in suka ga shi ma bai ɗauka shi a komai ba bai hana shi duk abin da ya ga dama ba to su ma wannan ba za su yi aiki da shi ba bi kadir ma ta haduruhu ya kuna da fauti daidai gwargwadon ya ka zub da mutuncin shi kai banza da shi ya tahi a zero shine alhadar ya kuna da fauti haka za a rasa abu wala haula wala quwwata illa billah ya ce wa alaihi akan wannan fahazar an ya taman dalbikal kubara ka kiyaye kada ya zama na masu girman kai su mai da ka kyallan su su mai da ka hankicin su na goge majina aw yamta diya ka sufaha ko kuma wawaye jahilai su mai da ka taguwa hawan su fatulayinu fi fatawa ka rika tattausa musu wajen ba da fatawa au qada'in ko alƙalanci au bahasin ko bahasi au khadabin ko yin magana ya zama na irin na 'yan siyasa kawai in su yi abin da suke so na sharrin su su samu wasu malamai na boge su zo su maida su matattakala wajen biyan bukatunsu su samu wasu malamai a ce ai su malam wani ma sun ce kaza gurin su a ce ai ha'an malamai suka yi bayani akan abin su kuma malaman irin nasu ne wanda suka biya suka taho su biya musu bukata ko kuma wawaye jahilai su zo su samu amsa karen su je su rika bada fatawa akan cewa malamai ma sun ce kaza don biyan bukata su ku suka yi wannan yace wala tasa'a bihi ila ahli duniya kada ka tahi da ilimin ka wajen yan duniya ya ce wala ta kif bihi ala atabihim kada ka tsaya a wajen kofar dakunan su ne atabatul babu wala tabzulhu ila ghairi ahli kada ka bada ilimin ka ga wanda ba masu halin shi ba wa in azama qadru ko mun girman darajar shi wa matti basaraka wa basiratika ya ce ka sa ma jin ganin ka basirarka ka ji yadda ita jin daɗi wa basaraka ganin ka kai da basirarka ka ji yadda su daɗi bi qira'ati tarajim da karanta tarihi wasiyar da sirori li ayyimatin madauga shugabannin da suka wuce tarafihim bazal nafsi zaka ga yadda suka bada kansu fi sabili hazil himaya dan su kiyaye darajar ilimi la siyama man jama'a musalan fi haza balle wanda suka tattara misali suka hada misali cikin wannan kamar misalin littafin min akhlaqil ulama ɗabi'un malamai na Muhammadu bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala da kitabu al-islamu bainal ulama wal hukam musulunci tsakanin malamai da masu hukuma na Abdul Aziz al-Badri rahimahullah da kitab da littafin manahijul ulama fil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar na al-Faruq Samara'i mu arju an tada duka wannan ka karanta zaka ga izza yadda malamai suka rayu da yadda malamai suka kare mutuncin ilimi wa arju an tara adafa ma zakaru fi kitab izzatul ulama yace ina ina fama ina kauna ka ga limkin abin da wa'ancan suka ambata cikin littafi na da zan ida sa mai suna izzatul ulama Allah ya ba da damar ida sashi da kuma cika shi da buga shi wa kanal ulama malamai sun kasance yulqinuna tullaban sura laqana ma daliban su bi kasiratul jurjani har da ce kasida ta Imam Jurjani Ali ibn Abdul Aziz wanda ya rasu shekara ta 408 Allah ji kanshi da gafara suka same ta adadu mutarjima mudalliha ya qulu na li fi kan kibadun wa innama ra'aw rajulan aw mawdi'i zullu ahjama aran nasa man dana hu fana indahum wa man akramatu izzatun nafsa akrima walau an ahlul ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi nufusi la azzamu wannan ya kawo ta ne tana da muhimmanci sosai akan malami idan an karanta ta mutum zai ce kudu na li mutane suna ce mini fi kan kibadin a tattare da kai akai kaushin hali suna ganin ka da kaushin hali da kame kai baka sai kan ma jama'a huska yace wa inna ma ra'a rajulan kawai dai sun ga mutum ne wanda ahajama ya kame kanshi an mawdu'u zullu game da gurin wulakanci duk gurin wulakanci ba na je ba a matsayin malami in sa kaina aran nasa saboda na ga mutane man danahum duk wanda ya kusance su hana inda hum a wajen su wulakantacce ne wa man akramatu izzun nafsi duk wanda kuma ya mutunta kanshi da izza ta rai ukur ma za a mutunta shi yace walau anna ahlul ilmi da a ce malamai sanuhu sun kiyaye ilimi sanahum da ya kiyaye su walau azzamuhu fin nufusi da sun girmama ilimi a cikin rayukan mutane la azzama da ilimi yayi yayi daraja yayi mutunci sai gaba siyanatul ilmi insha Allah ya kusa ƙarewa a shirya